بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم من حمزه ونفكه ونفسه الحمد لله الكريم المنان الحمد لله الملك الجبار الحمد لله الواحد الأحد الحمد لله الذي له كل الخلائق تسمد صلواته وسلامه على الحبيب المختار نبينا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجرنا من النار bayan haka ‘yan uwa musulmi da muke tare a wannan masallaci da ma waɗanda watakil suke sauraronmu daga nesa muna isar da sabon gaisuwa ta addinin islama saƙon gaisuwa ta ‘yan aljanna ta hiyyatuhum yau mai alƙaunahu salam wa hiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna gode wa mahalicinmu Allah da ya hukunta mu kasance rayayyu a wannan safiya ta talata wacce take yau hudu da lissafin ramadan hijiran fiyayyen halitta annabin Allah annabin rahma manzon Allah manzon tsira sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara 1446 wanda yake daidai da yau hudu ga lissafin maris a kalandan masu albashi shekara ta 2025 kuma insha Allah za mu ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda muka saba a daidai wannan lokaci na bayan sallan asuba muna addu'a Allah madaukakin sarki ya azurta mu da ikilasi a cikin zukatanmu ya sanya muke yin ayyuka da suka dace da abubuwa da Allah madaukakin sarki ya yarda da su a jiya an ba manta ba mun tsari akan aya mai lamba ta 217 haka ne 18 za mu tashi akan ta 219 insha Allah Allah madaukakin sarki yace
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل الأفضل كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالفوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعنتكم إن الله عزيز حكيم
Ubangiji madaukakin sarki ya ce, Yas'alunaka anil khamri wal maisir suna tambayanka game da alkamr giya wal maisir da kuma caca. me hukuncin su a addinin musulunci da giya da caca abubuwa ne wanda mutane suke aikatawa tun tale-tale to menene matsayin musulunci akan waɗannan abubuwa guda biyu din sai ubangiji madaukakin sarki ya baiwa manzon Allah amsa yace ka gaya musu ul fihima ithmun kabiru game da shan giya da caca akwai zunubi mai girman gaske wa manafi'ul linnas amma sai dai akwai wasu 'yan amfanoni kaɗan ga mutane wa ithmuhuma akbar min naf'ihima sai dai zunubin da ke ciki na shan giya da caca yafi amfanin da suke wa al'umma wa yas'alunaka ma za yunfiquna kuma suna tambayanka har yanzu in za su yi sadaka kan yaya ne girman abin da za su bayar na sadaka ƙulila afu Allah ya ce ka gaya musu ka ce abinda za ku bayar shine al'afu afu ana nufin dan abin da ya karu akan bukata kazalika yubayyinu Allahu lakum lakumul ayati la'allakum tatafakkarun kamar haka ne Allah madaukakin sarki yake muku bayanin ayoyinsa da tsammanin za ku yi tunani wannan aya tana dauke da darussa masu dimbin yawan gaske ubangiji madaukakin sarki yace suna maka fatawa suna neman ƙarin ilimi akan abin da za su ɗauka su ciyar fi sabilillahi suna maka fatawa suna neman ƙarin ilimi akan abin da ya shafi giya da caca to sai Allah ya fara bada amsa akan giya da caca din dan ita ce tambayan farko fihi ma ithmun kabiru a cikin shan giya da caca akwai zunubi mai girman gaske akwai zunubi mai girman gaske amma wa munafi'ul nas akwai yan amfanoni kaɗan ga mutane wanda ubangiji madaukakin sarki da ya tashi tsare-tsaren dokokinsa da shari'a da yake saukarwa annabi sallallahu alaihi wasallam ba a saukar da doka ba da fa'atan wahida na koma wani irin abu ne asalin abin da aka saukar da doka a kansa mafi tsauri ita ce shirka domin ita ce ƙazamin zunubi da yake dawamar da mutum a gidan wuta ‘yan gaba-gaba amma sauran zunubai ɗin tare da cewa sukan haifar a aikata munanan laifuffuka amma sai Allah ya bi sannu a hankali cacan nan an bar su sun ci gaba da cacansu haka shan giya an bar su sun ci gaba da shan giyarsu kai hatta kai ta kawo akwai wani sahabi da ake kiransa abu mihijan as-saqafi daga cikin manya-manyan sahabban manzon Allah aba mihijan as-saqafi yana daga cikin dakaru askarawa masu iya yaki amma har manzon Allah yayi wafati aba mihijan bai daina shan giya har manzon Allah yayi wafati har Abubakar ya ƙara shi jagorancinsa ya koma ga Allah Umar yana kalifanci Abamijan ya ci gaba da shan giya sai ya zamana Abamijan sakafi manzon Allah a sayyidina Umar ya tura su yaki yakin da aka yi a yankin Iraq yakin da ake kiransa Qadisiyya wanda sa'ad bin abi waqas shi sai da na umar ya zaba ya bai wa jagorancin wannan rundunar ya ce kaje amma kafin ya tura su sai da sai da na umar ya ja kunnan sa'ad bin abi waqas ya ce masa ya sa'adu la ya gurrannaka annaka kanu rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada ka sake zumudi ya ɗebe ka ka ɗauka cewa kai kawo manzon Allah ne saboda sa'adu yana daga cikin manyan mutane da manzon Allah yake jinjina musu wanda sai ana zaune a majalisa kamar haka in sa'ad ya zo sai manzon Allah ya ce musu ha zakani wannan kawo na ne falyurini imri'in qalahu a cikin kowa ya nuna mun me kawo irin ya wannan kowa yana da nasa kawo amma ba kamar sa'adu ba sa'adu dan abi waqas jarumin gaske ne dan haka yana daga cikin wanda manzon Allah ya musu addu'a idan za su harbi abin hari to lalle abin harin nan kwanansa ya kare shi baya harbi a banza inda zai harba to wannan abin da zai harban ya mutu kawai to sa'ad dan abi waqas suna tafi sai abamijan ya sha giya a fagen fama ana tsaka da yaki dan haka kuma yaki irin na da akan samu dan hutu ana samun break domin a sake shiryawa kafin sai a ci gaba zuwa filin yaki akan fara da gwabzawa tsakanin askarawa biyu uku kafin daga baya sai a ci gaba da gwabzawa na rindina da rindina sannan abin ya tsamari sai a ce to kuma a tafi a jiya dan huta a sake dawowa a ci gaba abba mijin ya sha giya sa'ad da dan abi wa kansa yace a jiya daure shi aka daure shi da sarka dan haka shi kuma sa'ad bin abi wa kas ba shi da lafiya a wannan yaki don haka bai je yakin ba amma sai yasa aka gina masa wani abu mai tsawo kamar irin abin da ake yi a gidan manyan mutane sai a saka soja ko dan sanda yana gadi yana hango mai zuwa ɗakin mai gadi da ake a sama sai yasa aka yi masa da wata takala sai ya hau yana kallon da wasu askarawa masu gadin sabon a ba shi da lafiyan ya hau yana kallon abin da ake yi kuma har a haka din shi yake ba su command ya ce na ce allahu akbar guda ɗaya kaza za ku yi amma na ce Allahu akbar Allahu akbar kaza za ku yi ya karantar da su sannan sai ya hau ana tsaka da yaƙi a bamijan yana ɗauri da giya ta saushi sai fashe da kuka yake cewa yaya aka yi a bamijan yana ɗauri alhali ga can bayin Allah kuma suna ƙoƙarin ɗabbaka abin da ya dace na karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fatattakan arna makiya Allah shi kuma yanzu yana ɗaure ya ce arwahuhum rayukansu ta ɗiru ilal jinan suna furawa zuwa gidan aljanna suna yin shahada ni kuma ina ɗaure sai ƙara fashewa da kuka matar aba matan sa'ad bin abi waqas sai ta ji dan haka sai ta zo take ce masa to me kake so a yi ce ina hada ki da Allah ki sunce ni in kika sunce ni zan fita fagen fama duk abin da ya faru insha Allah in Allah ya yarda san dawo in kuma na yi shahada ki hakuri amma duk abin da ya faru ko rauni ne zan dawo ki sake daure ni saboda ya san sa'adu ba zai shiga fagen fama ba balle ya gaishe to ana nan matan sa'adu bin abi waqas ta nemo ƴan uwanta aka zo aka sunce shi ya kama hanya zai fita sai dawo ya ce mata to ai in na fita ma da me zan yaki babu takobi tunda sa'adu ya kwace min takobin nawa doki na ma bayar da shi wa wasu daga cikin sojoji ta dau takobi ta bashi ta ce doki ko babu wani doki da ya rage sai dokin mijina dan haka ba zan baka ba yi mata magiya ya ce ta taimaka ta bashi ta dau dokin ma ta bashi sai ga abba mijin sakafi ya shiga fagen fama da takobi na sa'ad bin abi waqas da doki na sa'ad bin abi waqas da ya shiga ai sai ya zama abin da da turanci yake cin musu games changer da farko yakin ya turje an kasa samun galaba amma wannan mutumin da da ake masa tunanin ya bayi laifi dan sa'ad ya ce ba dan ba a tsayar da haddi ma wanda ya laifi ba a fagen yaki da na tsayar maka amma mun san Allah ya hana mu saboda wannan abun shedan zai tunzura wanda aka yi wa haddin sai ya ce to bare ni kankin ko da koma rundunar sauran makiya din shikenan da ya shiga fagen fama duk inda ya bi kawai sai a ga kawukan arna suna zubewa in ya bi ta nan ya zubar ya bi ta nan ya zubar sa'adu yana sama sai ya ce wa askara wanda suke tare da shi ya juya ya kalle sai ya ce a'a ga can wani mutum ya ce wa laula anni ibadan a ce ni da kaina bane na sa aka daura ba mihijar na zan ce wancan hazal faris wancan mahayin doki na zan ce a ba mihijar ne saboda da salo da kalan kuwa da yake bi da yadda yake waskewa yana zubar da arna ba a saransa ko an kawo ba a samunsa saboda ya iya kalan kuwa da zan ce shi ne ba dan doki na kuma albalka a sunan dokin ba dan tana ɗaura ba na tabbata zan ce wancan saboda sun fiyo da kai salo na abin da aka yi tirenin ma doki iri ɗaya sak da irin abin da doki na albalka'u take jama sai dai balka'u tana ɗaure a ba mijin kuma shi ma yana ɗaure da sarka ko dai mala'ika ne inji shi ya sauko yake taya mu yaƙi ana tsaka da haka sai matarsa ta hau matattakalan ta zo ta ce ai ka yi haƙuri ka yafe mu ya ce mata me ya faru ta ce ai dokin da kake faɗan dokin naka ne balka shi kuma hazal faris allazi tarahu wannan faris mahayin dokin da kake kallo ai aba mi hijan din ne ya ce mata me ya faru ta ce roƙo na yi allah in duba girman allah in sake shi ya ce min in har an yi nasara zai dawo da kansa a daure shi in ba yi nasara ba kuma da ya haƙuri ya yi shahada ya yi shiru bai ce mata komai ba aka yaƙi aka gama a ba mijan sai ya dawo kuma an yi nasara an kama fursunonin yaƙi an yi galaba a wannan yaƙi kafin a ba mijan ya dawo inda za a daure shi a kurkukun da yake sa'ad bin abi waqas ya sauko ya zo gurin yana cewa gashi na dawo kiyafe ni ya ke shugabanmu a mai da ni a ɗaure sai sa'adu ya ce ai kai kan kafi ƙarfin ɗaure kafi ƙarfin a ɗaure ka kuma saboda ni da ido na na ga abin da ka aikata ya ce kuma daga yau bari ka ci in dai a kan shan giya ne har abada ba zan ƙara tsayar maka da hajji ba sai dubi sa'adu bin abi wa kasa ce ni kuma ina maka rantsuwa da Allah daga yau har gaban abada ba zan ƙara shanshanin giya ma balle in sha yawa nan abin da ya samu ka kawo wannan kissa na abami hijani sakafi saboda fadin Allah madaukakin sarki da ya ce fihi ma ithmun kabirun wa manafi'ul linnas giya da caca suna da zunubi mai girman gaske amma kuma suna da amfani wa mutane menene amfanin giya yanzu a wurin abami hijan jarumta giyan agunsa tana sa shi jarumta tare da cewa abin da yake din zunubi ne me yasa ya zama zunubi saboda Allah ya hana a shan giya ya haramta don haka duk wanda ya sha giya ya aikata haram shi ko ba mijin ya ci gaba da sha tare da cewa Allah ya hana kuma ita giyan nan kamar yadda muka ambata da farko ba a yi dokan hana shan giya ba farat daya bi aka dinga yi a hankali ana ana ana yin bayaninta cewa ma idan idan kun sha giya in ji Allah madaukakin sarki tare da cewa fa giyan haramun ne amma saboda sun jarabu da shan giya a wancan lokacin sun sun zama mayun giya a takaice kuma giyan suna yin ta ne da irin abin da suke da shi a wurinsu na na dibino da inabi kamar yadda mu anan ana giya ne da gero da dawa har ma akwai wata dawa dan kaje kana shuka sai a ce zaka taimaka wa yan giya anan sai dai ka shuka dawa gaura ko farfara amma ita wancan dawa din mai kama mai wata iriyan kama ana cewa dawan masu yin giya ne amma giya din ana yi har da wake saboda ba wani abu bane tsima hatsin ake yi ko tsima tsaban abin da ake so a yi din kamar yadda suke tsima dibino a can da inabi a tsima shi ya tsimu ya jika har ya zama ya yi tsami na haka sai a zo a yi abin da za a yi ɗin aisha sai ta bugar da kan mutum to lalle giya ta kan saka jarumta kamar yadda ɗan wiwi in kana taɗi da su za ka je na cewa zan sha mawa ne wiwi eh zan sha masa ma'ana shi yanzu ya san haka kawai yana lilla da lilla ba zai iya yi wa wani rashin mutunci ba amma in yace ya sha masa zai sha rol kaza don yi ma wani rashin mutunci saboda ya san ya sha din baya cikin hayyacinsa zai ce duk abin da zai ko baya kallon kowa da gashi Allah madaukakin sarki ya bar sun ci gaba da shan giyan su har yazo ya ce la taqrabu salata wa antum sukara kada kuke shan giya a kada kuke halartar sallah kada kuke kusanci zuwa ga masallaci wa antum sukara alhali kuna halin maye hatta ta'lamu ma taquluna har sai in kun dawo hayyacinku kuna iya fahimtar me kuke fada wannan ita ce doka ta baya-baya da aka yi game da shan giya sai na umar kullum in an zo majalisar manzan Allah an tashi yakan daga hannu yana addu'a yana ce Allahumma bayyin lana fil khamr bayanan shafiyan ya Allah muna roƙonka ka fitar mana da bayani gwari gwari ka fitar mana da bayani filla filla da zamu gane wanda zai warkar mana da kwakwalen mu mu daina shan giya ana nan sai Allah madaukakin sarki ya saukar da bayani da Allah madaukakin sarki yake fada cewa innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun innama yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al adawata wal baghda'u fil khamri wal maisir wa yasuddakum an zikrillahi wa anis salah fa hal antum muntahun sai da umar ya ce intahaina intahaina ba a daina shin giya ba har sai lokacin da Allah ya wahayin waɗannan ayoyi cewan da giya da caca da neman sa'a da ake da kibau duka wannan kazanta ne daga cikin ayyukan shedan ku nisanci waɗannan ayyuka na kazanta domin ta haka ne zai sa ku rabauta sai Allah madaukakin sarki ce inna ma yuridu shaytan abinda shedan yake nufi shine an yuqi abul adawa ya jefa muku kiyayya da gaba a tsakanin walbagada da gaba da kin juna fil khamr wal maisir ta hanyar shan giya da caca duk lokacin da mashayin giya in ka je ka ga da inda ake sayar da giya yanzu zaka ga an fasa kwalba an caka ma wani koyaushe suna kai kawo tsakanin gidan giya din da kuma wurin yan sanda cewa ya sauki wani da kwalba ya fasa kwalban giya ya yanki wani shi mai sayar da giya yana kokarin ya biya shi kudin kwalbansa shi kuma wuce yana kilimin jininsa da aka zubar ƙarshe sai a je da mai sayar da giyan da wanda ya fasa ma wani kai da wanda aka fasa wa kan duk sai a kai su police station shi wani a caje shi na ƙoƙarin gyaran ciwon da ya ma wancan shi kuma wani a caje shi har yanzu na ya sha giya shi ma wannan ɗin a caje shi ya sha giya shi kuma wancan a caje shi ya kasa kwantarol ɗinsu caji uku ko ma hudu haka za a yi musu ga gaba hakan an yi caca wanda aka cinye shi a caca yakan gaza samun nutsuwa zai ta kallon wanda ya cinye shi ga matsayin abokin gaba kuma haka za su yi ta tafiya ba sa shiri saboda yana kallon ya cinye shi ya raba shi da dukiyansa har ma wani lokaci zai iya daukan mataki ne kokarin ya hallaka shi to shi yasa ubangiji madaukakin sarki a nan yace da suke maka tambaya akan alhamr giya wal maisir da kuma caca ita giya din nan har yanzu tana da yawa yawa giya suna da yawa ba sai lalle abin da ake yi ba na ruwa wanda za a sha ko allura ne wanda za a yi wa mutum da sunan za ta sa shi maye sunansa sunanta giya ko kwaya ne da mutum zai sha da sunan zai sa shi maye sunansa giya ko da ku asalin abin magani ne shi yasa kamar irin su benalin totalin fakalin da duk wasu lin family wanda suke saka brownness suna sa mutum ya zama dan maye su kamfanonin da kansu sun fitar da wasu magunguna din syrup din da ake sha na maganin mura din da tari yakan magance murar da tarin ba tare da ya sa mutum maye ba ba sai dai wannan din suna da dan tsada akan su waɗannan ragowar ba su sa maye ne ma'ana magani ne amma kuma an sha da yawa zai sa mutum ya ya ya zama dan maye to yanzu ya zamu yi da wannan da kuma faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam ma yuskiru kasiruhu fa qaliluhu haramun duk abin da an sha da yawa yana bugarwa to dan kadan din ma ka sha haramun duk abin da a yanayinsa in an sha da yawa yana bugarwa to ka sha dan kadan ma haramun wanda ba mamaki irin wannan abin suka duba da korafi korafe korafe da ake samu daga wurin manya-manyan malaman musulunci yasa sai suka yi syrup na mura dan ba na manta wata ran na je clinic a jami'a mura tana damuna an naje bayan an gama prescription an ka an dawo daga lab an an mun rubutun magani da je pharmacy ya duba sai ya dago kai ya kalle ni sai ya ce eh zan baka abin da ko yanzu ka sha malam zaka tafi aji ka je kai karatun ka ko yanzu ka sha ba abin da zai same ka ni ina kokarin ce masa duk maganin mura din na sha duk abin da ake faɗa na sa mayan baya sa ni wallahi sai ya dauko min wani serum na manta sunan maganin yace gashi nan wannan gashi nan a jiki ma sun rubuta baya saka kwalo kwalo shi wannan baya saka mai zaka sha kuma zai maka maganin muran kuma lafiya ba a dunkule dai idan an ce alhamr ana nufin ma khamar al duk abin da zai lullube aikimar ne ya lullube hankalin ya zama mutum yana yin abu a wajen hankali abin da hankali ba zai ɗauka ba wannan shi yake cewa wato giya to matsayin giya ko musulunci haramu ne yawa duk wannan bayanai da muka yi na shimfiɗa da kawo kissan abami hijan tun daga farko don a nuna fassaran fihi ma ismu wa manafi'ul linnas dan amfanin da suke shine suna saka jarumta dan amfanin da caca kuma take kawa shine tana saka mutum ya ci kuɗi a cikin sauki a yanzu ko wannan kiripto kiripton asalin abin ka je ka bincika caca ne kwarai kuwa caca ne ai shigo-shigo ne kama abin nan ne da akwai wani abu da kwanakin baya shekarun baya can 2008-9 aka yi a nan gaba wani abu da suke ce masa kenanza kenanza din nan an yi sai a zuwa ce ku kawo dubu ashirin idan wata ya kare za a baka dubu arba'in ka kawo arba'in in wata ya kare za a baka tamanin ka kawo tamanin wata ya kare za a baka ɗari da sittin ka kawo ɗari biyar in wata ya ƙare za a baka miliyan in ka kawo miliyan kuma haka ninki biyu mutane suka dinga kai kudinsu kenan za suna ninka musu kudi nan dama an cewa da kudi yake neman kudi to sun yi wayo ina gani a wannan cacen da suka yi babu wanda suka fi zura sun zurutun kudi sama da wani coci da yake tsakiyar fitus kuma ana ce masa ekwa wannan sun fi kowa sa kudi a wannan cacen saboda suna kallon za a samu a tun a wancan lokacin kudin da suka sa ya kai wajen miliyan biyu da yan kenan zada ma hayan shago suka kama da hada saka ac da sauransu da janareton su samu irin janareto mai tayan nan da ake tura a lokacin ma ba kowa bane yake mallake da wannan bayan sun gama tattare kuɗi karɓan kuɗi na last sai zakara ya ba su sa'a akwai wani iyamuri mai sai da fiya-fiya ya je ya sha fiya-fiya zai mutu saboda bakin ciki na Allah ya taimake shi ne mai mutu din ba amma ya sha bakar wahala to ko shi wannan kiriftar ka tambaye masu idan za su gaya mana ana yin abin shigo-shigo ana bayarwa ana yi shigo-shigo ana bayarwa daga ƙarshe sai suka ce mi wai sai ka ajiye mene akwai wani kuɗi da sai ka saka gaspi ko to ka jo sai ka saka gaspi sai ka sa gaspi kaga kenan me baka kuɗi kuma ya zo yana karɓar naka kamar dai maganar mu ta shekaran jiya ko mutum ne wai yana zaune kawai ci ma zaune wai kai da kake da dan jarin hannunka sai ka zo ka bashi waye maka kuɗi shi kuma fa yana zaune ba abin da yake shi ma zaune kawai yana zaune ba shi da sana'a jira yake kai da kaɗan tara abin hannunka ka kawo ya karbe ma wayo to yanzu wannan masu kirifton sun yi shigo shigo tabbas wasu sun yi arziki a karan farko amma yanzu sun zo wani ya ce shi ya zuba ya sake zubawa an zo kuma abin babu riba saboda in ya lissafa kudin datansa a baya kuma ya ci riba wato yanzu sun zo suna fansha kayansu to caca ne ba wani abu bane Allah madaukakin sarki ya kare mu saboda haka caca salo salo a dokan shari'ar musulunci caca haramun ne ba a yadda ba mu musulmi muke yin caca idan kwa mutum ya zama yana yin caca hakika ya saba wa Allah da manzansa a lokacin da wancan aya ta sauko inna ma yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an zikrillahi wa anis salah sayyidina Umar yace aka dinga bi gidajen giya a Madina ana fasa tulun giya a ranan da yadda kasan an yi ruwan sama haka giya ya dinga kwalala a cikin lambatu na garin Madina kuma tun daga nan sahabbai kusan kashi 90 da tara daga cikin ɗari sun daina shan giya in banda irin su abamijan da suke sha a ɓoye su ma ɓoye suke sha in sun sha ɗin kuma totun da giya ce in ta fito sai mutum an gane da ya sha tun da in yazo za a ji bakinsa yana warin giyan ko kuma ya maka misbehaving yake yin abubuwan da ya saba wa lafiyayyen hankali ko kuma abin da shi ya saba yi a tsarin giya da wanda yake dakon giya da masu dafa giyan da masu tallan giya da wanda suka ba da muhalli du zunubin su ɗaya shi ya sa saudiya daga cikin tsare-tsarensu duk wani magani da an san yana sa maye idan mutum ya kai shi saudiya aka kama shi suna da tsauran hukunci a kai kuma su daga cikin tsare-tsaren sabon da yake ya saba wa shari'a ko aske gemu aka san kana yi kana aske gemu to ba za a baka hayan shago ba saboda ka saba wa sunan annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai ka aske gemun haƙuri da makamantan irin waɗannan dokoki da tsare-tsare don haka a tsarin shari'ar musulunci giya da caca nau'in su ɗaya ne kuma hukuncin hana shan giya kamar yadda muka faɗa Allah maɗaukakin sarki bai yi shi ba farar ɗaya ballantana mata kurawa mutane ubangiji madaukakin sarki sai ya ce wa yas'alunaka ma za yunfiquna kuma suna tambayan ka me za su ciyar to anan abin da ake nufi da me za a ciyar wato suna son yin sadaka ko yaushe su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun koyi tarbiyya nagartatta a gurin fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam saboda annabi ya koya musu yadda ake yin alheri wa al'umma manzon Allah ba iya koya musu yi ba bayan ya koya musu sai ya zama kuma shine kan gaba wurin bayarwa suna kallo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da kyauta ba shi da ruwa shi yasa ma an samu wani ba kauye da ya shigo Madina Anas yana bada labari yace muna tafiya tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam fi bada durqil Madina a cikin wasu layuka a cikin layuka layuka na cikin garin Madina faja'a arabiyyun min kalfina sai wani balarabin kauye zo ta bayan mu wa ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam burdun najaraniyun tare da manzon Allah akwai mayafi manzan Allah ya ɗaura mayafi a wuyansa ƙiran nasara na jiran yanzu ya kama bargon nan faja bazahu jazbatan shadida ya fisgi bargon nan fisga da ƙarfin gaske har sai da yi wa shata na jan bargon a wuyan annabi sallallahu alaihi wasallam sannan sai ya ce manzan Allah murni min malin lahin da zai inda ka yi umarni a bani dukiyan Allah da take hannunka ai ba dukiyan gidanku bane haka ya gawa manzan Allah dukiyan ba ta gidanku bane ka yi umarni a bani ana sai ce jikina ya kama rawa ni ba ni da ƙwarin jiki da kuma girman jiki da cika idon da zan iya tunkarar wannan garjijan bakauye ina jira an ga manzon Allah ya zai masa ya ce falta fata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sai ya waiga ya kalle shi ina jira an ga meye manzon Allah zai ce fata basama rasulullahi manzon Allah sai ya murmushi wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a idfa billati hiya ahsan فإذا الذي بينك وبينه أداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم إن أتيك مزا إيه سامو wanda zai iya yin wannan to annabi ne fi kamata a ce ya fara yi an ja mayafinsa mayafin ya masa shata kaman ka ce ka saka kufta ka sa kufta a dame maka wuya da gerin wuyan kufta ya yanke ka dan kufta tana da karfin gaske zai yi wuya ba shadda bace balle ta yagi manzan Allah sai ya ce kware kuwa abin da ka faɗa gaskiya ne almalu malun lahi dukiya dai ta Allah ce ba ta wa bane ba kuma ta gidanmu bane kuma yadda ka faɗa wa anna rasulu yace amma fa kar ka manta ni kuma jakadan Allah ne ni ne nake aiwatar da abin da Allah yake so akan dukiyar tasa abin da kai mutum baka kyauta ba amma mu ce aka zo manzon Allah ya ce ku dauki dukiya ku bashi aka lafta masa lafto raƙumi har ya juya zai tafi annabi ya ce ku ƙara masa aka ƙara shi sai abin yana bashi mamaki yanzu na ci masa mutunci kuma abin da zai saka min da shi kenan ya kora wannan raƙuma da laftun kaya na dukiya da aka lafta masa yana zuwa bayan garinsu ya kwarara ihu sai mutanen garin suka zo lafiya ko sai ya ce musu eh aslimu inda muhammadin ku tafi wurin muhammadu ku musulunta fa inna muhammadin yuti ataka man la yakshal faqa annabi yana yin kyautan da baya tsoron abin hannunsa zai kare baya tsoron talauci sallallahu alaihi wasallam amma mu kuma shedan yana bibiyan mu ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil fahsha shedan yana muku alƙawarin in ka bayar kaiwa zai baka yanzu in ka bayar fa gibi ka bari a cikin dukiyanka kai kuma wa zai mayar maka da wannan gibi mun manta da cewa ma an faqatun min shay'in fa huwa yuklifuhu babu abin da za ku dauka ku bayar face Allah ya mayar maka da gurbin abin da ka cire in ka cire naira sai Allah ya mayar maka da naira goma matukan kayi domin sani to sahabban manzan Allah sun san wannan coaching din sun san wannan training din annabi ya karantar kuma yana aiwatarwa suna kallo saboda haka suna so ne su ji shin mutum zai iya daukan dukiyarsa gaba ɗaya da dungurum ya bayar tare da cewa a cikin sahabban manzan Allah akwai masu kyakkyawan fahimta irin wannan na cewa dukiyar gaba ɗaya zaka dauka ka bayar kaman wa sayyidina Abubakar sayyidina Abubakar As-Siddiq shi ne manzan Allah ce ku kawo dukiya a ƙarfafa wa rundunar yaƙi za a tafi yaƙi sai na abubakar ya ce ina zuwa ya tafi gida ya je ya tattaro dukiyarsa gaba ɗaya wanda kawai bai ɗauko ya kawo ba su ne dukiyoyin da ba sa nan an fita da su fatauci amma duk dukiyar da yake da ita a wannan rana a madina duk sai da tattaro kwacakam ko naira bai bari ba misali a najeriya haka ya ɗauko ya kawo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a madina manzan Allah ya ga dukiyar da yawa ya ce abubakar miya wannan haka ya ce ita ce gudumawa ta domin a ciyar da addinin Allah gaba sai annabi ya ce masa to me ka bari wa iyalanka sai ya ce taraktu na bar musu Allahu wa rasuluhu na bar musu Allah da manzansa a wannan lokaci sai na Umar ya ce dama da manzan Allah ya ce a kawo sadaka sai na ce yau kan sai na kure Abubakar saboda duk wani abin da za a bayar na dukiya yana kan gaba in ana tunanin za mu bada naira miliyan miliyan ne sai ka miliyan biyar to yau kan sai na kure shi sai na Umar ya tafi gida kafin Abubakar ya dawo ya je shi ma ya tattara dukkanin dukiyansa wanda yake madina a wannan lokacin banda wanda aka fita da su fatauci sai ya raba dukiyan gida biyu a yau sai na umar yana kallon zai fi abubakar yana zuwa kafin abubakar ya dawo shi ya fara zuwa ya zo ya kawo manzan Allah dan dama gaggawa yake wasari'u ila magfiratin min rabbikum su gaggawa suke yi ba irin mu bane tsere suke yi wani yayi abin arziki wa addinin Allah ne ko me zan yi wanda zai fi nasa gasa suke yi suna musabaka ne wasabiqu wasabiqu bi ma'ana wahid ku yi rigegeniya wurin neman lada sai da na Umar sai gashi ya zo da dukiya manzo Allah ya ce masa wannan dukiya ta yawa ai Umar me ka bari iyalanka sai ya ce a manzo Allah ba duka na kawo ba ai ai rabawa biyu ne daidai da daidai 50 50 na bar musu kashi 50 ga kashi 50 nan na kawo manzo Allah ya ce Allah ya sa albarka ga wannan dukiya yace sai na koma gefe ina jira Abubakar ya kawo abin da zai kawo Abubakar sai ya kawo wancan dukiyar da muka faɗa da farko daga nan umar ya ce daga yau har abada ba zan ƙara yin gasa da abubakar ba kan aikin neman aljanna saboda na tabbata ya mun fincin kau abubakar yakan iya ɗaukan dukiyarsa gaba ɗaya ya kawo saboda yana da yaƙini allah zai biyar masa da gudu to yanzu su sauran sahabbai suna neman fatawa ne don a warkar musu da tunaninsu dukan ne mutum zai kawo ko kuma wani abu kaɗan ne daga cikin abin da ya samu saboda su a lokacin mutum zai iya ɗaukan gatari ya saba a wuya bayi da ko dinari ɗaya ya tafi jejin itace ya je ya saro itace ya ɗauko a kansa ba su da baro ya kawo cikin gari ya sayar abin da ya sayar ɗin na wahalan da ya yi ya ɗauka ya kawo sadaka masallaci ya kuma ciyar da kansa da wani bangare abin da suke yi kenan a da shi ne sai Allah maɗaukakin sarki ya ce ka gaya musu kulil afu abin da za ku bayar ɗin shi ne al'afu al'afu shi ne ai alfabl abin da ya ƙaru akan abin da kuke da shi a hannu asali gidanka naira dubu ɗaya ake ci to da kafa teyo sai ka samu dubu da ɗari biyu to in ka sadakar da ɗari biyun kayan baka yi laifi ba Allah zai mayar maka da gurbinta gobe sai ka samu dubu da ɗari hudu saboda ka kashe ɗari biyu yau fi sabilin layi idan Allah ya so kuma gobe sai ka samu 2200 ya ninka maka shi sau ko 3000 ko makin haka gwargwadon yadda kai hidima wa addinin Allah gwargwadon yadda Allah madaukakin sarki kai ma zai taimake ka harkan ka ta nema a harkan ka ta samu sai kaga kullun kofofin samun ƙara bude maka suke amma yawanci ba ma fahimtar wannan akwai kissa da ake kawowa na wani bawan Allah da shi ko anan damban na san wani a shekarun baya ma ya rasu yana zaune a kofar gidansa wani ya zo ya koka masa bashi da abinci a gidansa an yi miya shi mutumin hatsin gidansa an kai niƙa a cikin ƙwarya mai kawo wani niƙan ya zo yaron gidan shi kuma wanda yana zaune sai ya karɓi garin nan ya ba shi ce ka je ka juye ka dawo da ƙwarya yaro ya shiga gida suka ce ina gari sai ya ce ai baba ya bai ma wani sai matan gidan suka fito matansa uku ne mutum suka zo malam mun yi miya da yanzu da me zamu ce sai ce Allah zai kawo Allah zai kawo kuma Allah ya kawo din a ranan kafin rana ta fadi an kawo su buhu fi sabilillahi shi kuma abin da ya bayar dan kantakin garin hatsi na wanda za su ci a ranan kuma iya wannan din suka mallaka su amma ya dauka gaba ɗaya bayar in so su sha miya ta ji bayin Allah kenan buhu uku aka kawo masa shi kuma wancan kissan da aka kawo na wani bawan Allah ne ya ɗauki buhu guda ya bayar a sanayya guda ya ɗauka sanayya goma ya ɗauka ya baiwa matansa ya ce a bayar sadaka kuma ba su da abinci matan sai ta ɗauki sanayya ɗaya ta rage irin mata masu taltalin nan ta rage sanayya ɗaya ta ba da tara dan dama da suka yi haka da shi sai take ce masa yanzu in mun bayar mu a ina zamu samu sai ya ce mata karki da mu Allah zai saboda suna da yaqini ko mu da kake kallo a yanzu mun yi addu'a muna kallon kaman addu'an ba ta karbuwa asali abin da muka rasa yaqini irin su addu'a mun kuna mata harbi mutum da sauransu a da zaka ga kaman yankan wuka da yazo ya karanta Fatiha ya shafa shi kenan sai kuna manta fada amma sai kai tai ka karanta Fatiha sau bakwai ko sau sha shida kuna ba za ta fada ba saboda kai kanka baka da yakini cewa fatiyan za ta yi maganin wannan harbin kuna ballatana kuma shi wanda kake masan gare ji a masa zolakin to gargaye tunda bai da yakini addu'an ka ba za ta ci ba yakinan ya san Allah zai ba dan haka matarsa ta dauki wannan abincin ta bayar ita kuma sai ta rage daya shikenan can kafin yamma ta yi sai gashi an kawo masa buhunan hatsi buhu tara ya karba ya yi tukwici dan da masu abin da suke mutanen da suka yi tukwici wanda ya kawo musa ya yi tukwici wanda ya kawo abin ya ce Allah ya saka a isar da sakona na godiya da addu'an alheri ga wanda ya turo ka sai ya shigo gida sai ke tambayan matansa ya ce wai da safe kan da nace ki bada hatsi sanayya goma sanayya nawa kika bayar ta ce tara na bayar ga na rago wannan ai da ba na san za a rasa abinci shi yasa yanzu kaga sai mu yi amfani da shi sai ce to ai kin cuce mu kin cuce mu ina kallon an kawo buhutaran nan na san to duk yadda aka kinyi kwanyan daya ta ce kwarai kuwa ta dinga roƙonsa ya fi mata ce da gifka ta ƙara masa irin wannan in na ce ki sadaka da abuki Allah zai kawo sanaya goma ne ta cire ɗaya ta ɓoye wai tana tunanin saboda kar a ce ba su samu ba su kusi kwanan yunwa bari ce mai gida da fara to shi ne Allah maɗaukakin sarki a nan ya ce al'afu al'afu shi ne abin da ya ƙaru a kan bukatunku ne yau da kullum ka ɗauka ka baya kuma iya shi ɗin karkare na sannan idan za ka yi sadaka bawan Allah ko da ba ka da shi ka sa a ranka cewa idan Allah ya hore maka za ka yi sai kuma Allah ya hore maka amma dibino ƙwaya ɗaya manzon Allah ya ce ko dibino ƙwaya ɗaya ne in kana iyawa ka tsaga shi gida biyu ka ba da rabi fattakun nara walau bi shiqqi ku ji tsoron wuta ko da tsagin dibino ne inji annabi sallallahu alaihi wasallam a wata ruwaya kuma yace afdalus sadaqati sadaka mafi girman lada sadaka da Allah ya fi jinjina mata ita ce juhudul muqim karfin hali na talaka talaka ne bashi amma sai ji an ce gashi ana so za a gyaran fanka a masallaci sai dauko naira biyar dan Allah naira biyar me za ta saya a gyaran fanka to amma ba mamaki wannan mai naira biyar din ya fi wani mai dubu biyar kuma lada a wurin Allah saboda ba mamaki shi wancan mai dubu biyar ɗin ya yi shi kuma wannan gani ya yi da yana da shi da ya bayar amma ga naira biyar ya saka kuma ta yi iya abin da ya mallaka kenan a wannan rana din a fadalin sadaka juhudul mukin sadaka mafi falala ita ce ƙoƙarin a marashi sai Allah madaukakin sarki ce kazalika yubayyinu Allahu lakumul a lakumul ayati kama haka Allah madaukakin sarki yake muku bayani dalla dalla na ayoyin sa la'allakum tatafakkaruna da tsammani in kun kiyaye za ku yi tunani kuma nan za mu dakata saboda kurewar lokaci idan Allah mai kowa mai komai ya yarda gobe idan Allah ya kai mu za mu tashi daga yadda muka tsaya muna addu'a abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa da kame tarayya a cikin lada abinda muka kuskure ko muna roƙon Allah gafara da addu'an ya cire fahimtar kurakuran a cikin zakatan mai kuma fahimtar da mu kurakuran ya ba mu ikon gyarawa akwai tambaya ko ƙarin bayani اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا يا رب العالمين يا الله muna roƙonka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka zauna da kasar mu Najeriya lafiya masu tada hankulan mutane ta hanyar fashin daji da kidnapping ya Allah ka san su ka san mungun nufin su da masu taimaka musu Allah madaukakin sarki kai mana maganin su ka kawo mana limana da kwanciyar hankali mai dorewa ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك